أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda sati da ya gabata muka tsaya a fakara ta 122 yau kuma insha Allah ta'ala kenan za mu tashi akan ita wannan fakara قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه مالا سيتقبض بياني أكن aƙida ingantacciya wanda ya dace mummuni ya rike kuma ruko da hannu biyu shi ne yake cewa ka ringa umarni da aikin kirki hakanan ka ringa hani da mummuna wannan aiki biyu umarni da aikin kirki da hani da mummuna to wannan wajibi ne illa man khifta saifahu sai wanda ka ji tsoron takobin shi au asahu ko kuma kari tsoron wani zalunci daga gare shi mimala yake nihi da hakanan yana nihin yin hakan cika umarni ne na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa maringa umarni da aikin kirki ko maringa hani da mummuna manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falughayyiruhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga wani abu mara kyau mummuna ana kokarin aikata shi to ya sauya wannan aiki da ake kokarin yi mara kyau da hannun shi fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba to ya hana da halshen shi kenan da bakin shi fa in lam yastati fa bi qalbihi idan kuma ba zai iya yin hakan ba to ya ki wannan abu da zuciyar shi kenan ya ki abin aran shi wannan kuma ka'ida ce babba addinin musulunci wanda yana daga cikin fadala da daraja ta wannan al'umma da ta samu kanta mafificiya a cikin al'ummu baki daya tana umarni da aikin kirki kuma tana hani da mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun kasance mafificiya al'ummu baki ɗaya wanda suka fito daga cikin mutane ba don komi ba sai don kuna umarni da aikin kirki kuma hallo kuna hani da mummuna kenan in ba don wannan abu da muke yi ba da mu kasance ba mafifita a cikin waɗannan al'ummu baki ɗaya na haka ne yake cewa wanta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanta kun minkum ummatun iya da kyau a samu wata al'umma daga cikin ku kenan ba ku dukan ku ba yad'una ila alkhairi wanda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aikin kirki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani da mummuna wa ula'ika humul muflihun wannan kuma su ne wanda suka kasance wanda suka tsira kenan umarni da aikin kirki da hani da mummuna idan musulmi ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya wajibi ne a kan shi ya kasance na umarni da aikin kirki kuma yana hani da mummuna wannan aiki bai takaita ba kan malamai ko masu wa'azi a wannan aiki ne na kowa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya ku isar da sakona ko da aya ɗaya ce a duk lokacin da ka samu kanka a wani wuri inda kaga ana kokari ya aikata wani abu mara kyau ba shiru zaka kama bakinka ba nuna musu zaka yi kace wannan abun wanda kuke ya saba ma Allah ya saba ma manzon shi wannan abun ba daidai bane ba a karatu an ce wannan abun bai da kyau ko ko ga daidan yanda yake wannan shine aikin musulmi a duk inda ya samu kanshi haka nan Allah subhanahu wataala yake yaban mu'minai yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يتي أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يتي والمؤمنون والمؤمنات ممني مزا دا ممني ماتا بعضهم أولياء بعض شاشا مسو يا شاشي مجبن تا شاشي بعدم قومي با ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni suna ma juna umarni da aikin kirki kuma hallo suna ma juna hali a duk lokacin da suka ga mummuna suna masu tsaye da sallah suna masu ba da zakka suna masu ma Allah da manzon shi da'a to wa'annan su ne wanda Allah zai ji kansu inna Allaha azizun hakim to wannan kuma kaga ya saba ma munafukai irin wannan hali na mummunai wanda suke umarni da aikin kirki da hanyar mummuna to su munafukai kwata-kwata su ba haka bane ba su akasin haka suke yi su mi suke yi sai Allah yake ce mana almunafiquna wal munafiqat munafukai maza da munafukai mata ba'duhum min ba'd shashin su zuwa ga shashi ya'muruna bil munkari suna umarni da aikin banza wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hani idan za a aikin kirki wa yakbiduna aydiyahum kuma masu rike hannuwan su ba sa yin kyauta ba sa yin sadaka ba sa bayarwa domin a ciyar da addinin Allah gaba wannan kaga shine halaye na suwa na munafukai amma halayen mummunai su kuma umarni suke da aikin kirki kuma suna hali da mummuna hakanan sai malam yake jan hankalin mu yake cewa wala yakfi an yaqula al insan laysa alayya illa nafsi fa yasluh fi nafsi bai dacewa ga mummuni kuma bai takaita abin kuma baya isa mummuni ce a ni kawai zan wadatu da kaina ni zan gyara kaina ni na gyara kowa ma lalace in yana so ni kawai kaina na sani masu tsokarin yin ayi su ce za su ɗauki wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaitum to ai wannan malumai sun yi fasarar wannan aya kuma sun nuna ba tana nihin cewa ba kowa iya da kanshi ne ba umarni ga aikin kirki ba handa muna a wannan aya tana nihi idan kayi wa'azi ka kira mutane zuwa ga addinin Allah ka musu nasiha suka kiya kai kai suka kiya to a lokacin nan kakkace to bari in bi su a a lokacin nan suka kula da kanka tunda sun kiya to kai kula da kanka yi imani da Allah tsarkake zuciyarka ringa yin aikin kirki ringa hannuwa da aikin mummuna in yasu su suka sani tunda su dai kai dai ka faɗi ka sabki eh kai kai da kai naka shikenan magana ta kare kenan kada ka ce kawai alaikum anfusakum ka ce a ni nayi na gyaru ba ruwana kowa ma yana so ya lalace wannan ba haka ba wannan aya take ne Allah subhanahu wataala a wurare da dama yana kiran mu akan cewa mu ringa ma junan mu wasiyya da yin aikin kirki mu ringa ma junan mu wasiyya da rike gaskiya mu ringa ma junan mu wasiya da yin hakuri illal ladina amanu Allah subhanahu wataala lokacin da yake cewa wal asri innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin khasara sai yace to kowa a cikin khasara yake sai wa'anda suka yi imani illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wa'anda suka yi imani suka yi aiki nagari suka ma junan su wasiya da riko da gaskiya haka suka ma junansu wasiya da yin hakuri a dukkan abin da zai same su na rayuwa to kaga kenan mummunai a kullum kokari suke su ringa tunatar da juna su ringa kiran juna zuwa ga aiki na gari haka nan idan muka dauki lukman lokacin da ya kira ɗan shi yake ma ɗan shi wa'azi yake ma ɗan shi nasiha yake jan hankalin shi yake cewa ya bani ya bunayya aqimis salata ya kai ɗana ka tsaye da sallah wa amur bil ma'rufi ka ringa umarni da aikin kirki wanha anil munkar idan ka ga ana aikin da ba shi ba ringa hanawa kada ka rike ka ce a kai kau kan ka sani wasbir alama asabak kuma kai hakuri da dukkan abin da zai same ka a lokacin da kake cikin wannan aiki na kira ga mutane zuwa ga su ɗayan ta Allah su bauta mai shi kadai su wasu shirka inna zalika min azumin umur ka gani wani daga cikin hanya ta mutanen kirki a kullum kokari suke su dora diyansu ma akan irin wannan hanya akan cewa idan sun ga mummuna kada su yi shiru su kama bakin su su riga kokarin hanawa idan za su iya su yi kokarin hanawa da hannunsu idan ba yayu ba su hana da baki idan ba yayu ba in ya so kuma ya su ki abin a zuciyarsu ya kasance suna ki wannan abin da ake yi ba sa jin daɗi haka nan malam sai ke ce mana wa ma'lumun anna kathiran minan nas yadkhulu alaihim ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم abin da yasa luqman yake ma dan shi nasiha yake ce mai wasbir alama asaba kai hakuri da abin da zai same ka saboda mafi yawan dukkan wanda zai wada gaskiya zai zaka same shi abin ki ne a wajen mutane zaka same shi ba abun so bane ba in an gani sai a ce ga wannan dan ga wannan mai yawan magana sun yi gani sai ya yi magana bai iya shiru kaza kaza kaza ko kuma su ringa dauka akan cewa shiga harkar mutane ne kake ko kuma su ringa dauka cewa kawai a shiga shigula ne kake yi ka tsiya da kanka mana to dukkan mai irin wannan hali wanda in ya ga abu mara kyau sai ya magana to zaka samu ana tsangwama shi daga shari to don lokacin da ka samu kanka a cikin wannan aiki to ka ringa hakuri saboda dole ne an tsangwame ka sai ka ji maganganu marasa daɗi sai ka ga abubuwa wanda ba ka taba tsammani ba wannan kuma ya ishe misali idan muka duba muka ga rayuwa ta annabawa mafi yawa hakan ta faru da su lokacin da suke kira zuwa ga Allah duka wani abubuwa na sharri an liƙa musu wasu abubuwa mummuna maras kyau an liƙa musu an ce sun zo su raba kan mutane ne an ce sun zo neman wani abu suke na duniya an ce musu matsawa an ce musu mahaukata an ce musu komi an gaya musu amma a duk da haka suka yi haƙuri kuma sai da Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara akan azzalumai kenan duk lokacin da kake kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dole sai ka haƙuri sai ka daure haka nan malai yake ce mana mu lura da cewa a duk lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wasu matakai da zaka yi a lokacin da kake umarni da aikin kirki da hari da mummuna ka sani cewa na harko abin da za ka fara yi shine ka hana da hannunka idan kana da iko ka hana misali a cikin gidanka a cikin gidanka gidanka karkashin ikon ka yake kana da ikon ka hana da abin da ake yi mara kyau in aka kiya ka sa hannu ma ka yi ladabi ga dukkan wanda yake aikata abin da ba shi da kyau a cikin gida misali an tsora ka kai ne shugaba na wani bangare na cikin al'amuran mutane kaga a lokacin nan kana da dama da hannunka ka hana duk abin da ake yi mara kyau kaga lokacin nan faligairu bi yadihi tazo kana shugaba na baki ɗaya ka ce kaza da kai haramu ne wanda aikata zan kama shi shugaban wannan a kowane mataki misali shugaba ne kai na police shugaba ne kai na gendarma shugaba ne kai na na me yake da suna na bangare kaza misali a ce duwan ne kai kana kula da bakin iyaka da duk abin da zai shigo duk abin da zai cutar da jama'a faligairu bi yadihi tazo iko ne kai ka gani ana rigima ko ana wani abu ligalimu da yake ta zo a nan duka kenan a kowane mataki na matakaiya idan mutum ya samu kanshi idan ya samu dama da ya amfani da hannun shi domin ya hana wani abu mara kyau to wannan aiki da hadisin wannan ya kama shi to inda kuma aka ce fabi lisanihi idan ya kasance baka da wannan ikon baka da wannan damai to sai ka faɗi da bakinka sai ka ce wannan abin da kuke yi jama'a ba daidai ba ne ba ga daidan nan da yake abu kaza haramun abu kaza kaza ne abu duka ka zo kai bayani wannan in ka yi shi ka sabke yaunin da yake kanka in ya so ɗauka ba in sun ga dama in sun ga dama su ɗauka in sun ga dama ba su suka sani in sun ga dama balli kuma unzila ilaika min rabbika ko fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata kai dai ka isar sakon da kake dauke da shi na cewa abu kaza hukuncin shi kaza ne kakka bar mutane cikin duhu kaga mutane suna aikata wani abu wanda su bu san ba cewa abin nan ga hukuncin yanda yake kai kuma ka sani to a lokacin nan ka kira su ka ce to wannan abin ga yanda hukuncin yake menene kai aiki da shi anan ballighu anni walau aya ita ce kai aiki da ita kenan mu ringa kokari muna hani da muna umarni da aikin kirki muna hani da muna a kowane mataki kan mu bar shi a ce kawai na malamai ne ko na masu wa'azi ne a wannan na kowa ne shi yasa wani al'umma ta yi fice cikin al'ummomi duk lokacin da suka ga abu mara kyau ya sun hana to idan ya kasance dukkan wannan matakan guda biyu baya yiwa to a lokacin da sai ka ji abin a zuciyarka kawai ka ji fakka san wannan abin da ake aikatawa a duk lokacin da ka samu kanka mutane suna aikata abu mara kyau amma kai baka damu ka burge kama abin yake to shikenan da kai da su duk take kuɗa duk take kuɗa babu imani a zuciyar wanda idan ya ga ana sabo ya ji a zuciya shi wannan sabon bai dame shi ba babu imani ga dukkan wanda ya samu zuciya shi da irin wannan hali ana so a samu zuciya mummuni a duk lokacin da ya ga sabo ya ji bejin daɗi ana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da malam ke kira mu akai sai ke cewa illa man khifta sayfahu sai wanda ka ji tsoron takobin shi bi ma'ana idza khifta idza ankarta an tuqtal idan ka mai inkari ka nuna mai abu kaza mara kyau kana tsoron wannan mutumin ya kashe ka a zamanin da an yi irin wa'annan shugabannin duk lokacin da ka wada abin da baya burge su ba sa so sa za su yi a hujja maka wuya haka aka yi irin sa hajjaj bin yusuf a duk lokacin da za ka yi abin da bai birke su ba za su yi aka cika haka yi faru tsakanin shi da sa'id bin jubair wani tabi'i babban malami yana ma hajar bin yusuf inkarin abin da yake ma mutane na azabtar hajar bin yusuf a kidaya da aka yi ya kashe akalla mutum sama da mutum dubu ɗari musulmai ba wanda ba musulmai ba musulmai a gida da aka in aka gaya maka ya karin gama mamakin to ina ma ya ga mutanen da zai kashe haka dukkan wannan daular ta musulunci gabaki ɗaya ƙarƙashin daular umawiya take ƙarƙashin abdulmalik bin marwan take a lokacin shi kuma iya matsayin gwamna a garin iraki a bagdad shi hajjaj yanzu a lokacin nan duk wani duk garin da ya taurin kai bai ma shugaba ɗaya tura shi ake da shi da sojayen shi a yi ta kawo mutane ana yankawa haka ya zo kama sai ibn jubair ya ce mi to me kake kwadi a kaina kaza suka tattamna sai ibn jubair ya nuna mashi cewa shi ba tsoron shi yake shi Allah kaɗai yake so ya ce to zan kashe ka ya ce to ƙasa ce ta gama da al'uwarta kuma kai ma ba zama zakai ba kai ma ta hiya zakai ya ce baka roƙo na in yaye maka in yi haƙuri ya ce a ya ce ta yazar roƙi Allah ya ji ƙaina kuma roƙi kai ka ji ƙaina ai an yi ba yi ba roƙi Allah kuma in kuma roƙi ka mi aka yi kina ya sa aka ji aka kashe sai da bin jubair lokacin za a kashe sai da bin jubair sai wata addu'a da ya ma hajjaj mummuna addu'a akan cewa wannan kisan da zai mushi Allah sa ya kasance shi ne na ƙarshe wanda zai ƙarshe wannan abin ya sabbaba mai wani ciwon da bai san ba mene ne kawai bai barci daga yare idan shi hajji sai da shi ba da ke gani yana ihu shi kadai jiki ba sauki shi da kanci ya ringa wani ya ringa cewa sai da bin jubair shi ya kashe da ƙarshe haka a lokacin hajjar bin yusuf to haka aka irin waɗannan shugabannin da yawa a zamanin da duk lokacin zaka faɗi magana ta saba musu to kai kuma ka shiga uku ibn taymiyyah al-harrani abinda bai kai kawo ba suka samu sabani da malaman fada wanda suke zamna kullun gindin sarki sun ce kaza ibn taymiyyah ya faɗi abin da ya saba musu sai a ce a je a kashi mimita zancenka in ya mimita zancen shi aka yi tattauna tsakanin shi da su shi kuma sarki na goyon bayan wa'ancan sai ce to a kama a kama shi a hujja a arye shi haka aka yi ta riye shi wata ran a kore shi da garin kai da ƙarshe ma da aka riye shi a gidan kaso ya mutu to shi ne malai ke cewa illa marhib ta saifa sai wanda kake tsoron ta kome shi idan kasance in kawo da gaske akwai ruwa a ji maka to ka kama bakin ka kai shuru sai ka ƙi abin a zuciyarka kenan ka ga nan ka ƙi abin a zuciyarka ya zo mataki na uku kenan na ƙarshe shine malam anan ya bayani ya ce fa iza khifta min al bayan bil lisan tantaqilu ila al martabati al thalitha wa hadhihi la ahad yamna'uka minha idan bayayuwa ka wadi da bakin ka sai ka sabka daga martaba ta biyu sai ko martaba ta uku ita ce ka ci abin a zuciyarka wannan kuma ba wanda sai hana ka wace garin zuciyarka baka hudu ka wadi ba a zuciyarka ne ka ci abin abu kaza da ake kabe maka shugaba ne yana yin wasu abubuwa marasa kyau wanda kawai ba su dace a ganin ka a tsarinka da tunaninka da kana ganin ba daidai bane ba to hudinka idan ya kasance ba zai amfani ba sai ka ji abin a zuciyarka shi ne yayi idan kuma hudinka yana iya amfani yana iya yin sawa a samu sauki to wannan kuma kana da dama ka same shi ku tattauna akan wannan matsala shine umarni da aikin kirki da hani da mummuna sai malaki cewa wa taslimu ala ibadillahi ajma'in da kuma sallama zuwa ga bayan Allah baki daya ya kasance a same ka mai ma 'yan uwanka musulmi sallama ne a kodayaushe limane ke ni a nan yake cewa min haƙƙin musulmi na ba'atuhim ala ba da ifsha'u salami fi ma bainahum iya daga cikin haƙƙin musulmi tsakaninsu su ringa watsa sallama tsakaninsu wa idha huyitum bi tahiyyatin yace fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha ala kulli shay'in hasiba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan za ku yi gaisuwa ku yi gaisuwa da mafificiyar gaisuwa ko kuma idan an gaida ko ku meda da mafificiyar medawa ta gaisuwa inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkan komi mai lissafi ne komi lissawa shaki ko gaisuwa wannan kama dan uwanka musulmi lada Allah zai baka idan ya maka gaisuwa ka amsa shi ma lada Allah zai baka haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yubdana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim ko yace laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah subhanahu wataala ke cewa ya kunda ku imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga wani gida ghayra buyutikum ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha sai kun nemi izini kun yi sallama ga mutanen gidan zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shine alheri a gare ku ko kun kasance masu wa'azuwa fa in lam tajidu fiha ahadan idan babu kowa ko kuma kuji ba amsa muku ba to fala tadkhuluha kada ku shiga hatta yu'zana lakum hasim amuku izini fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azqa lakum idan masu gidan suka ce muku a ku koma zuwa anjima ku dawo to ku koma shine hitsarki a gare ku kuma shi hilacewa kaka ce amma wulakanci ka zo gida ka bubbuga ka yi sallama aka ce ma wa alaikum salam wanda ka dawo zuwa anjima kada ka ce ma wulakanci wannan aiki ne da ayata alkur'ani haka Allah ya ce kada ka matsa ma mutane dole dole kai sallama dole dole shiga naka yin hakan bai dace ba kurewa bace ta addinin musulunci idan kai sallama ka jira a baka uzuri sai shi dace ba assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam kada ka shiga ka tsaya sai an tuma bismillah sai ka shiga wannan shine koyarwa ta addini kada kai kai sallama ko kuma ko kuma kai sallamai da shigowar taka a ganku duka tare ko ka shigo tsakar gida kuma ka ce zaka wa mutane sallama kaga duka wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba kenan in gidanka ne kana yin haka in gidanka ne kana yin sallama ka shiga amma in dai ba gidanka bane ba in kai sallama ma sai ka nemi izini to kana za ka shiga laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun to ya'ani yusallim ba'duhum ala ba'd لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وسلام تحية تحية المؤمنين يوم يلقون الله ita wannan sallama wadda muke gani ita ce tahiyyanmu bi ma'ana gaisuwanmu idan mun game da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar da zamu tsakaninmu da ubangiji ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum ita ce gaisuwar da zamu idan mun gamu da Allah subhanahu wa ta'ala haka wani sahabi ya ba da labarin wannan hadisi jabir bin abdullah ya tashi tun daga garin shi ya tashi ya taye garin garin sham ya zo garin saboda ne wani hadisi ya ji bai taba jin shi ba a bakin wani sai aka ce mai ai jabir bin abdullah ya aka ce mai kai sahabi wani yana da wannan hadisa ya tashi ya saye abin hawa ya shirya shi ya kama hanya ya yi tahiyar wata guda saboda wannan hadisin shi daya hadisi daya ya yi tahiyar wata guda yana zauwa garin ya ce aje a nema mai izini ga shi wannan mutumin cewa ga shi ya zo shi kenan da aka shiga aka yi sallama faraja an rasul faƙala jabir bin abdullahi ce na'am wanda aka aikan sai aka ce jabir ne ya ce na'am ni ne jabir ne fakharaja sai shi wannan sahabi sai hutu dai hutu fa atanakani sai zo ya rungumi jabir bin abdullah sai jabir bin abdullahi ya ce me ka san me ya kani sai ce a ya ce me na zo ne hadithun balagani lam asma'u hadisi ne na ji daga bakin wani hadisin ban taba jin shi ba aka ce mun kai kana da hadisin shine nazo khashitu an amuta aw tamuta ina tsoron aka aje in mutu ban ji ba wannan hadisin ko kai ka mutu ban zo ba na ji shi baki da baki a wurinka yace haka ne sai yace na'am yace sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam sai kace me kware ko naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yahshuru Allahu al-ibada aw nas yace Allah subhanahu wata'ala zai tara bayi baki daya ko ko mutane duka uratan ghullan buhman yace gabaki dayan su za su zo babu kaya a jikinsu kuma duka loba yake cewa laisa ma'ahum shay'un babu komi a jikinsu fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'd yace zai kiraye su da wani sauti wanda yake can baya haka yake ji kamar yanda wanda yake kusa haka yake ji wanda yake gaba yanda yake jin sautin haka wanda yake baya haka yake jin sautin kenan kowa ne shi anan sai Allah subhanahu wataala sai kira sai ce anil malik لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة yace babu wani wanda zai shiga gidan aljanna daga cikin 'yan aljanna alhali wa a cikin wa'anda suke gidan wuta yana da wani abu wanda yake yake da akan shi na zalunci bi ma'ana duk dan aljanna ba zai shiga aljanna ba alhali a wuyan shi a kowane zalunci da ya ma wani wanda yake cikin gidan wuta kenan sai an ɗauki haƙƙin kowa an bashi haka nan babu ɗan wutan da zai shiga wuta alhali a kowane haƙƙi a wuyan shi na wani wanda yake gidan aljanna har sai an hudda ma kowa na shi to a wannan lokaci sai Allah subhanahu wataala a yi kisasi a a hudda komi ko a hudda mai haƙƙin shi dan aljanna a kowa haƙƙin wani ɗan wuta a wurin shi sai an ɗauko an bashi kowa ya kasance ba mai bin kowa komi to a mahallu shahid a wannan hadisi shine lokacin da ya zo ya sallama bakin kowa ya tsaya ya yi sallama kuma yi tukwana ya tura ya ce aje a gaya mai wani ne kuma hallo da yake gaya mai hadisin kuma yake cewa allah subhanahu ta'ala zai ma 'yan aljanna sallama kama akwai sallaman da allah subhanahu ta'ala zai yan aljanna suna ji kuma su mai damushi a cikin hadisan yadda suka so to a nan malar sai yake ce mana yusallimullahu alaihim subhanahu wa ta'ala wa yasma'una kalamahu wa taslimahu wa yarjuna alaihim haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ma aljanna sallama hallo in yi mun sallama su ma su mai da mun sallama idan idan an tashi mai da sallama kuma sai a ce Allahumma antas salamu wa minkas salamu Allahumma anta salamu wa minka salam yace wa kadhalika ahlu janna tahiyyatuhum fiha salam fi ma bainahum ai aljanna ma daga sun gamu da juna assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam haka ake aljanna sallama ke gaisuwa ke irin wannan gaisuwa da muke a duniya irin ta irin ta ce za mu ringa yi a gidan aljanna insha Allah ta'ala yace wa kadhalika wa hum fi dunya ba'duhum ba'dan bis salam yake cewa wa ifsha'u salam min asbabi dukhul janna iya daga cikin sabubba na shiga gidan aljanna shine wada sallama a tsakani yawan yi ma juna sallama muhimmanci gare ba karami ba ka gamu da ɗan uwanka ka ce ni assalamu alaikum ba karamin muhimmanci ba wannan gare ta sallama iya daga cikin sabubba na shiga gidan aljanna mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi na abdullahi bin salam abdullahi bin salam bai hude ne a lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya ji labari an ce ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gari ya tsaya a bakin gari ka hanyar da shigowa abdullahi bin salam sai tattaki ya je ya saurari abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana zuwa abin da ya fara ji sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas sai ce ya ku taron mutane kaga hikima da iya magana irin na manzala sallallahu alaihi wasallam anan ya san waɗanda suke kewaye da shi anan ba kowa bane mummuni ba kowa bane musulmi bai ce ba ya ayyuhan ladina amanu ya kun da kuka yi imani bai kira su wani wannan sura sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane sai ke ce musu afshu salam wa sallama wa at'imu ta'am ku ringa ciyar da abinci wa sallu bil layli wan nasu niyam ku ringa yin sallah da dare a lokacin da mutane suke barci yace to tadkhuluna al jannata bi salam haka za ku shiga gidan aljanna cikin cikin aminci kenan kaga wannan abubuwa su ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada a matsayin makami babba sababi babba da zamu rike idan muna so mu samu kanmu a gidan aljanna ya kasance muna wa sallama malamai suke cewa wannan wa sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallama ce a dunkule sallama bi ma'ana aminci aminci a zamantakewa azum aminci tsakaninka da abokanka aminci tsakaninka da iyalanka aminci tsakaninka da sauran mutanen gari aminci tsakaninka da makwabta aminci tsakaninka da gari tsakanin gari da gari aminci tsakanin dukkan musulmin duniya yana da kyau a ce akwai aminci tsakanin ba'aduhum min ba'ad juna zuwa ga juna shashi zuwa ga shashi ya kasance akwai aminci akwai zaman lahiya babu cuta ba cutarwa ba yaki ba zalunci ba kashewa ba kaza ba kaza wannan shine amincin da ake so a nuna maka idan an buɗa shi baki da shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake afshu salam kuwa a sallama kuwa sa aminci tsakaninku ku zama lafiya da juna tsakaninku ku ringa ciyar da abinci ga mabukata haka nan kuma yace ku ringa yin sallah da dare a daidai lokacin da kowa yake barci tadkhuluna aljannata bisalam kuna yin haka to za ku shiga gidan aljanna cikin aminci sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ishawar salam matsalubin bainar musulmi shi wa sallama abin nema ne ana bukatar shi tsakanin musulmi wanda kuma ma'anar shi ne addu'a ulil musulmi addu'a ce kake yi ga yan uwanka musulmi haka aka samu yahudawa sai suke tasowa sai su zojen manzala sallallahu alaihi wasallam sai su ce ne assamu alaika wannan da amsa magana sai suke ce assamu alaika me assamu shine al-maut min as-sum asumu shine guba da suke kinaya da wannan sunan in suka zo jan manzala sallallahu alaihi wasallam da yake su ba sa san shi he su cinye sauran kalmomin sauran sauran harfan sai a ji kamar sun ce assalamu ashe su assamu suke cewa assamu alaika bisa cewa assalamu alaika ashe wasu cikin sabai suna jin su manzala sallallahu alaihi wasallam ya gano su me suke so su ce suna so su ce manzo sallallahu alaihi wasallam mutuwa ta tabbata a kanka daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ce musu to wa alaikum abinda kuka mana fata ku ma tabbata akan ku bai mai da musu ya ce musu wa alaikum salam sai ce musu abinda kuka mun fata to ku ma tabbata akan ku haka suke zauwa suke cinye to saboda sun san ma'anai mi take ni tana nihin amincin Allah ya tabbata a gare ku haka addu'a ce kake ma dan uwanka musulmi saboda assalam suna ne na Allah subhanahu wata'ala manzala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'min ba za ku shiga gidan aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu haka nan ba za ku yi imani ba har sai kun ringa son juna sai ke cewa afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum shin bazan sanar da ku ba wani abu idan kun yi shi za ku so juna sahabbai suka ce muna so mu sani ya rasulullah sai ke cewa afshu salama bainakum ku watsa sallama a tsakaninku a yau idan ka zo wucewa mutum yana zamne ka san shi ya san ka ka zo ka wuce ka ƙi mai sallama ca zai tuwa da an yaba akwai matsala ba an yaba akwai wani abu ba ka zo wani majalisi yana zaune ka kalle shi ka ido ka wuce ka tahiyyarka tabbas ta zai akwai matsala ba banza ba amma kana mishi sallama zai ji cewa e babu komi ba matsalar komi kuma a ce misali wani ne wanda ke da kai matsala tsakanin ka da shi matsala ta kai matsala ko wata rai ka disko shi ka ce assalamu alaikum to in matsalolin sun kai kashi 100 he kaga wajen 50 sun safka a lokacin nan dalilin wannan sallama da kamashi ita sallama abu ne mai albarka abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce ayi abu ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jaddada mana akan cewa mu ringa yin shi shi yasa yana kwashe da tarin albarkoki wanda idan muka bar shi tabbas akwai abubuwa marasa rage da su fara tsakanin mu idan ko muna yin shi soyayya juna da matsaloli za su rage a tsakanin ƴan uwa musulmi haka nan malam yake cewa ita wannan sallama ta hi ka zo ka ringa ce mi ka ringa cewa mutum hayyakallah Allah rayar da kai ko ka ringa tambayar mutum kai ba aswata to muke nan yanzu anan sai mu ce wannan sallamar ta haiban jur ta haiban suwa kenan kada ka tsaya a haka nan shi yasa iya daga cikin wani jahilci na wasu wanda suke ganin cewa barikin su ta kai bariki mutum zai ce ma assalamu alaikum ka ce mai saba to wani irin abu ne wannan abu mutum ya ce ma assalamu alaikum kace sabi bonjour bonsoir kaza to kaga irin wannan me me dawai kware akwai jahilci a ciki mutum ya ce ma assalamu alaikum addu'a ya maka ka me da me kace wa alaikum salam kai ma addu'a ka me da me irin addu'ar da ya maka sai ku samu lada baki daya amma daga cikin ba bariki bace ba burgiya bace ba mutum ya ce ma assalamu alaikum kace me sa ba daidai bane ba kuma wannan sa'a ma koruwa ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya ma sallama kame haka da hannu duka wannan ba daidai bane ba ya ma sallama ko kai tsaye ka amsa a wanda daga cikin sahabbai yake cewa iya daga cikin cikar sallama kuma idan kama mutum sallama ku yi musafaha da juna ku gaisa da juna wannan wanda za ku gaisa da shi ko da yaro ko da yaro karami ne ka ba shi hannu ku gaisa akwai albarka akwai akwai lada a ciki wannan haka sahabai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su kuma haka suke na malike cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa man taraka salata al jum'ati wal jama'ati fil masjid min ghairi uzrin fa huwa mubtadi'un wal udhr kamardi la taqata lahu bil khuruj ila al masjid aw khawfin min sultanin zalim وما سوى ذلك فلا عذر لك مالك cewa wa man taraka salatul jumaa wanda bar sallah ta jumaa wal jamaa da kuma sallah cikin jami'i fil masjid a cikin masallaci min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba to wannan mubtadi' ne bi ma'ana dan bid'a ne ya sauka daga saman hanya sai dai in da uzuri uzurin wannan shine ko ya kasance ba shi da lahiya wadda ba ta iya barin shi ya zo dan masallaci wanda baya barin shagutai zo masallaci au khaufin ko kuma tsoro min sultanin zalim daga ko shugaba ko kuma abokan gaba duka wannan an baka dama idan akwai wannan matsala akwai wannan uzuri ka zamna a gida kai sallah amma idan babu wannan uzuri baka da dama ka zamna a gida ka ki hutowa masallaci manzala sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a hadisai ingantattu yake cewa man sami'a nidaa falam yujib fala salata lahu illa min uzri manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa wannan kiran sallah ba bai zo masallaci ba babu sallah a gare shi babu sallah a gare fala salata fala salata lahu babu sallah a gare shi sai dai ni sai dai in yana da uzuri sahabbai suka tambaya wani irin uzuri ne idan mutum bai huto masallaci za a amsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine tsoro ko kuma rashin lafiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu daga cikinsu ba sa iya tashi zai sa mutum biyu ɗaya a wannan kawaɗa ɗaya a kawaɗa guda su ɗauko su kasu daidai sahu su tsaya a nan har sai an yi sallah ta jam'i da su saboda sanin mahimmancin ita wannan sallah barin sallah ba tare da uzuri ba wannan yana nuna cewa ka yi itizali tsakaninka da jama'a kamar ka bangare ne tsakaninka da jama'a to malamai sun tattauna akan shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la salata lahu babu sallah a gare shi shin sallar ce cikakka babu sallar ce ba amsa ba ko kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam yake ni suka tahi akan abin nan harshe guda biyu wasu suka ce sallah ce cikakka bai da wasu kuma suka ce a'a sallar ce ma kwata kwata babu tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wani makaho a cikin makahi na sahabbai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'aikin Allah ni ban ni da dan jagora wanda zai kama ni ya kana masallaci idan an yi kiran sallah shin ina iya zama a gida in yi sallata manzala sallallahu alaihi wasallam da farko hayya ce me eh kana iya zama daga baya kira shi yake ce me kana jin kiran sallah yace kwarai ko kiran sallah yana zuwa gida na ina shi yace to dan haka ka zo masallaci babu zancen uzuri ka zamna a gida ka zuwa masallaci to idan ya kasance makaho an ki mushi uzuri akan cewa ya zamna a gida yayi sallah to ina ga kai mai cikakken lahiya mai ido ras kawahuwa ras kana cikin ƙoshin lahiya ka zamna kawai haka nan da gangam ka yi zauwa masallaci ba ka da hujja ta zama a gida kai sallah idan kuma kai haka nan to ba ka da sallah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqallu salati ala al munafiqina salatu al isha wa salatu al fajr mafi yaunin sallah ga munafukai su ne sallah ta isha'i da sallah ta asuba su ne sallolin da munafukai ba sa iya fitowa duk wanda ka samu iya jin yauni tana mai yauni yayi sallah isha'i da sallah asuba to akwai wani bangare na munafunci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara kenan dan haka sai ka kiyaye ma kanka kakka shiga cikin irin wannan bangare barci ya ɗauke ka baka tashi ba wannan babu matsala a lokacin da ka tashi lokacin sallar ka ne lokacin amma akwai rebai akwai wanda kuke kwana tare da shi ka sa su tada ka kuma kai sallah kuma idan za mu yi adalci yau idan aka ce ma bis za ka shiga ƙari uku aka waka randevu lokacin yana yi fagat za ka tashi ko ka sa wani a share ka ce daga lokaci ya ka tara haka ne amma kuma in lokacin sallah ne ka ce a ban tashi bane ba to da baka tsara ka tashi ba yau idan wani ya ce maka a ƙarhe hudun wannan ina da randevu da kai a ko su kuɗi da zan baka tabbas ba zancen magana ta kamaka to ka gani kenan da yake wannan abubuwa ne na duniya ba a makara ba kenan abin lahira ne kuma ana ƙoƙari a rinka kawo uzuri eman misali ne na duniya ko kuma kana jiran wata kwantara ko wani aiki sai ce ma mu gamu da kai a sallar asuba to eh to ka gani shi zai kira sallar waye to ka gani kenan baka da uzuri in ka ce kawai kiuya ce ta hana ka tashi ko kuma baka tsara baka tashi Allah taimake mu ringa kiyayewa da yin sallar isha'i da yin sallar asuba a cikin jami'i haka nan Allah subhanahu wata'ala ke cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah Allah subhanahu wata'ala ke cewa masu halartar masallaci su ne man amana billahi wal yawmil akhir su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira su ne zaka samu kullun suna kokarin su suna kokarin zawa masallaci su ne zaka samu kullun a masallaci suke duk lokacin sallah an ya tashi suna masallaci to masu irin wannan hali Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan shaida yake cewa su ne suka yi imani da shi kuma su ne suka yi imani da ranar lahira kuma wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah suka tsaye da sallah suka ba da zakka to wa'annan shaida ce daga Allah yake ce musu ba sa tsoron kowa sai Allah dole ka samu da irin wannan hali Allah tabbatar da mu akan irin wannan hali yayin fa salatul jama'a amruha azimun sallah a cikin jami'i al'amari ne babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a cikin jami'i ta yi sallah ta mutum guda shi daya da daraja 25 a wata ruwa da 27 kenan kaga bambanci tsakaninsu bambanci tsakanin kamar sama da ƙasa min sallar shi ɗaya mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tsari yadda za mu ringa zawa masallaci a wata ruwaya don a sahale mana sai yake cewa duk wanda ya zo masallaci an ƙare sallah an yi sallama an ƙare sallah ana ƙoƙarin a tashi a hutu to kana da ladan jami'i kenan kaga zawa masallacin ake so kai wani uzuri ya rike ka baka samu ka zo ba da wuri kana zawwa an ce an yi sallama kada ka ji haushi kada ka ji ai zaka ji haushi saboda baka samu sallah ba amma kada kai ka damu akan cewa ka rasa ladan jami'a kana da ladan jami'a inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga mu zo a hankali mu zo masallaci Allah subhanahu wataala ke so kuma idan muka diba muka gani idan ya kasance masallaci a ba dan a ringa zawwa ba a yi sallah mene fa'ida a gina shi shi yasa harkon abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yazo garin Madina gina masallaci ne gina masallaci akai abu na biyu da akai shine akai kokarin kullu ɗan uwantaka tsakanin sahabban garin Madina da sahabban da sahabban garin Makka kaga babban abu na fara da akai shine masallaci a nan masallaci shine wuri babba wanda musulmai suke takama da shi shine wajen ibada shine wajen wa'azi shi ne wajen mu'amala ta namu da yau da gobe misali wani ɗaura aure masallaci wajen zikiri ne masallaci wajen karatun ƙwararri ne kai ka zo ma ka zamna a masallaci kawai ka shigo ka zamna ko da ba a komi kaɗai fadala ke da gudu daraja ke da gudu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala masu irin wannan kenan kaga masallaci wuri ne wanda na musulunci wuri ne wanda musulunci ba shi kima da daraja babba wanda bai kamata a kaurace mishi ba yin sallah kai kadai asara ce ba karama ba ka kibance ka ringa yin sallah kai kadai kai in ma da masallacin kuma kana jin kiran sallah kaki ka je ka zamna kai kadai kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka da ma ladan baka da ma sallah baki daya haka nan sallah ta juma'a juma'a wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bar juma'a guda uku da gangan raba Allahu ala kalbi Allah zai dai zuce shi to kaga Allah zai rubuta ka cikin gafalallu cikin gafalallu to kaga inda baka da uzuri na komi ka kawai ka zo masallaci ka kiyaye akan zauwa sallar asuba da sallar isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da romu manya akan sallar isha'i da sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ingantacce yake cewa wanda ya sallar isha'i a cikin jama'a kamar ya raya rabin dare ne na kiyamun lili haka nan wanda ya sallar asuba a cikin jama'a kamar ya raya dukkan dare ne na kiyamun lili to kaga wata irin daraja ta yi wannan a ce an saka cikin sahun in kiyamun lili dalilin kayi sallar isha'i a jami'i dalilin kuma kayi sallar asuba a cikin jami'i kenan kaga ba abun bari bane mazalar salim wata rana ake cewa in ba dan yara da mata ba da na je na kona gidajen wa'anda ba sa hutuwa sallar isha'i ya ji a kona ya sama gidajen wuta in ba dan yara da mata ba kenan kaga abu ne mai muhimmanci sosai zawwa masallaci a halarta dukkan salloli wanda aka dora mana sai malik ya cewa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu duk wanda ya salla bayan liman kuma bai bin liman kin to bai da salla akwai wa'anda suke zawwa bayan liman wasu yan firka ne kamar wasu yan wata wani wani akida ne kamar wani mai yake cewa yan wata dariƙa ce daban a cikin addini za su zo su ringa bin liman amma ba shi suke bi ba a zuciyarsu kawai za a kabbar harama a ce allahu akbar to su kuma a lokacin nan su yi ikama a zuciyarsu su tara sallar su tasu ce tasu ta kansu zai gani kamar liman suke bi amma ba liman suke bi ba a lokacin su lokacin nan akwai mutanen nan to a kansu ne ake magana mazala su salam ya kare magana ya ce inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne don ku ringa koyi da shi idan ya kabbara ku kabbara idan ya ruku'i ku ruku'i idan ya taso ku taso idan ya sujada ku sujada bai dacewa ka zama abokin liman bai dacewa ka zama wal liman abinda ake so a gare ka zama kanan liman me kanan liman ya kasance lokacin da ya zakai kada ka zama abokin shi ya kasance tare kuke yi kada ka kasance wan shi ya kasance sai kayi to kana ma zai kenan shi liman sai yayi to kana zaka biyo baya kai idan ya kasance taka daban kake yi ba liman kake bi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liman ake bi kai kuma kai taka daban dan haka baka da sallah sai malai yake cewa wa al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf sai maimaito wannan wadda ta gabata yake cewa umarni da aikin kirki da hani da mummuna da hannu ko da baki ko da zuciya sai ce amma babu takobi babu mi babu takobi me yake nihi da haka nan yana nihin za ka ringa umarni da aikin kirki za ka ringa yin hani da mummuna amma ba a sa ka ba ka ɗauki takobi ko ka ɗauki makami ka ce za ka yaƙi shugaba wannan ya saba man aƙida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a shugaba ba a yaƙa shi kuma ba a saba ma umarnin shi sai in ya kasance ya saba ma Allah da manzon shi idan ya kasance umarnin da ya bada saba ma Allah da manzon shi ne to wannan ba abi sai Allah subhanahu wataala ai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ma ba saba ma mahalicci saboda ama ama bawa da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ma wani bawa da'a kuma hallo a daidai wannan lokaci za a saba ma Allah subhanahu wataala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to wannan akwai khawarij wanda su kuma mazhabin su shine su yaki suke da shugaba shugaba daga yayi wani abu ba daidai ba to su dauki takobi su koma share sai su yake shi misali a rebellion to wannan haramun ne addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ranga aikata irin wannan aiki a ranga kokarin duk musulmi adali ne wala tusi'u zanna bi akhika almuslim kada ka ringa muna na zato ga dan uwanka musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kathiran min az-zann ya kunna ku yi imani ku kiyayi yawan yin zato inna ba'da zanni ithm saboda wani shashi na zato laihi ya ce wala ta jassasu kada ku ringa ma mutane bittiki wala ya ta ba'dukum ba'da kuma kada ku ringa yi da juna ku ringa cin naman junanku a yuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi maitan fakaritumu shin ɗayan ku zai so ya ringa cin naman dan uwan shi alhali dan uwan nashi yana mace ka iya daukan wuka ka ringa ciran naman dan uwan ka kana ci yana mace ai ba za ka iya ba ko to haka daidai yake da yi da mutane to shine Allah subhanahu wataala ya mana kira akan wannan ijtanibu kathiran min az-zann inna ba'da zanni ithm mu ringa kirta ma juna zato saboda al'asali ga dukkan musulmi cewa shi adali sai in wani abu kishiya haka ya bayyana idan ya kasance wani abu na rashin amana bayyana a gare shi to a lokacin nan zakka me zakka lika me tiketa na cewa shi ba adali ba ne ba amma asali mutum adali ne musulmi dai musulmi ne manzala sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wazzan fa inna zanna akdhabul hadith na kiyaye ku da yin zato saboda zato shine mafi ƙaryar zance kawai ka ringa cewa a zato na mutum bai ci bai sha ba ba ka yi mu'amala da shi ba kawai ka ringa mai zato mara kyau ka ringa kallon shi a cewa mutumin banza ne haka gaya ma wani maka ce kawai ba mutumin kirki ba ne bai da amana kai kuma a zato ne kake wannan zancen ko kuma wani ne ya kama zancen shi wanda kuma kai wanda ya kama zancen baka da tabbas a abin da ya kama ka ba ka yi bincike ba ka yi komi ba ka yi gaba ka ringa faɗin cewa wannan mutum ba mutumin kirki ba ne ba kaga yin haka zaka bata mai suna yin haka zaka kasance ko na annamimanci hallau kuma ya kasance zato ne da kun bata suna kuma ko da a ce ya aikata ya zama tunan asiri a gare shi shi kuma ana so ka ruha ma dan uwanka musulmi asiri manzala sallallahu alaihi yake cewa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah duk wanda ya sitirce dan uwan shi musulmi shi ma Allah zai mai sitara a ranar kiyama a wata ruwaya kuma yake cewa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya sitirce dan uwan shi musulmi to Allah zai mai sitara duniya da lahira kada kada mu zama kamar waɗanda suke hawa dutse suke hawa saman kan zanubansu su taka zanubansu su rinda tsinkayo zanuban wani kai da ta ga tarin laihika da yawa amma kuma ka kama kana tsinka nauni kuma wannan naunin kokari ne kake ka watsa shi shi ne magabata suke cewa duk lokacin da mutum yake so asirin shi ya ruhu to ya kiyaye halshen shi ya kiyaye kan shi da tona asirin uwan shi musulmi shi ma kama in an jima ne nashi shi ma zai toni inda wannan shi ne halin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu akan cewa mu ringa yin addu'a ta neman tsari Allah subhanahu wata'ala ya mana sutura ya kiyaye kuma ya suturce mana al'auranmu da kuma mutuncin mazala su salam ya koyar da mu yake cewa mu ringa cewa Allahumma sutura aurati wa amin rawati ko Allahumma sutura aurati wa amin rawati ya Allah ka mana sutura ka suturce al'auran haka nan ka suturce mu mana mutuncin saboda kowa akwai zanubin da yake aikatawa Allah kaɗai sani wanda tsakanin shi ne da ubangijin shi kuma yana so Allah ruha mai asiri ya gafarta mashi to kada ya kasance shi mai kokarin tona asirin wani ne da kuma baza na wani alhali shi ma nashi suna nan kaya guda anan naga zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah